والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد أم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikon sarayo mu ta iso wannan rana ta litinin yau 22 ga watan Zulhijja shekara 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da takwas ga watan yuni shekara 2026 miladiya mun sake haɗuwa wannan majalisi na masjidu ali bin abi talibin da ke nan ganduwan bai cikin garin azari jihar bauchi inda muke darasi a wannan littafi mai albarka na adda'uwar dawa na allah mace ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah muna roƙon allah ya mana muwafaka bayanai ma ne yake ta mana na yadda za a yi a samu a kubuta daga laifuffuka bisa tambayar da aka gabatar masa tun farkon littafi shine yake ba da ansa a cikin wannan bayana za mu tashi wani fasali ya ce faslun alma'asi tusriful kalba anil istikama fasalin da zai magana cewa alma'asi saƙo tusriful kalba anil istikama tana kawar da zuciya daga istikama wato istikama shine samun daidaito ai ka rage sautin ko eh yayi ko yana kauda zuciya daga istikama istikama shine samun daidaito akan tafarkin addini bawa ya zamanto ya ɗamfaru da ubangijinsa to sako kullum a hankali kauda shi yake daga wannan hanyar inda yake cewa ihdinas siratal mustaqim to shi kaman waɗansu waɗansu road blocks ne ko kuma wani wani shamaki wanda yake hana mutum bin wannan hanya mai kakka yace wa min uqubatiha yana daga cikin irin uquban da ayyukan laifi suke wa bawa musulmi annaha tusrifu alqalba an sihhatihi واستقامته ila مرضه وانحرافه cewa shi sako yana kau da zuciya an sihatihi daga lafiyarta ka san kowane abu ko da ya zama to mai lafiya ne ko ya zama mai ko ya zama mara lafiya mai jinya to don haka shi sako dangane da zuciya wanda zuciya kullum mun san dai ita ce umda domin zuciya ita ce ginshiki a cikin jikin mutum kuma ita ce ginshiki a cikin rayuwar mutum baki daya komai idan mutum ya aikata to zuciya ce ta raya masa kuma ta gamsu akan ayi kuma ta masa umarni in zuciya ba ta gamsu ta yi umarni ba ba a yi to don haka idan zuciya ta yi kyau to sai ta sami istiqama in kuma ta samu jinya to anan ne sai ta dinga bauɗewa daga tafarkin da Allah yake so a bi to shi yawaita aikata laifi yau ayi gobe ayi gobe ayi gobe ayi to yakan kau da zuciyar daga lafiyar da take kai wastiqamatihi ba extension sai ta kauda ta kuma daga daidaiton da ta samu akan hanya ila maradihi sai ta kai ta zuwa ga jinya wanhirafihi sai ta bauɗar da ita kuma daga kan wannan hanyar da ake so abi kullum kana addu'a ihdinas siratal mustaqim shirar da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar annabawa suna allabina anamta alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wannan suna allabina an'ama Allahu alaihim to kaga su tafarkin su kuma shine bin Allah to kullun shi rashin lafiyan zuciya a dalilin sako yakan ƙara janyewa mutum ne daga hanyar waɗannan da aka ambata da kaga kamar yana cewa ihdinas siratal mustaqim kuma yana tukawa dai to laifi sai kauda mutum daga istiqama ya kai shi zuwa ga jinya don haka zuciya sai ta zan ba lafiyayya ba in ba manta ba a darasin mu na tasketun nufus ai an ambaci nau'o'in zukata guda nawa guda uku don haka fala ya zalu maridan zuciyar ba za ta gushe tana marar lafiya ba ma'alulan tana mai illa la yantafi bil aghdiya ba za ta amfana da kalaci allati biha hayatuhu wa salahuhu wanda shi yake sanya mata rayuwa ya sanya mata ta kyautata ba laifi sai ya sa zuciyar ta zama marar lafiya ba za ta amfana da irin kalacin da yake ba ta lafiya ya sanya ta ta daidaita akan hanya ba wani kalaci ne yake ba ma zuciya lafiya bin Allah da manzansa misali wa'azi karanta alqur'ani karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azkar da makamancin irin waɗannan to laifi yakan kange tsakanin zuciya ba za ta amfana da waɗannan abun ba idan har zuciya ba ta yi lafiya sai a yi wa'azi a yi wa'azi ya ji ya yadda amma kuma ba zai amfana da shi ba me ya kawo wannan mutum ya ji wa'azi kuma ya amfana a ya yadda da wa'azin amma kuma ba zai yi aiki da shi ba kuma ba karyatawa yi ba ya yadda gaskiya ne me yake kawowa yanzu zuciyar ce batta da lafiya wataƙila idan ya bibiya zai ga yana yawan ta'ammuli da ayyukan laifi laifi laifi kuma bai tuba ba to wannan shine sai ya sanya zuciyar ta zama mara lafiya har ma idan rashin lafiyan ya tsanani sai take gayar da ba ta so mata ji wasa jinya ta yi yawa kenan yadda kaman jinya kaman jinya ta bayyane in ta tsanani mutum yana shan wahala amma ba zai dana magani ba maganin mai an bashi baya so kuma ya san maganin jinyar ta sace to haka lamarin yake yace fa inna ta'thira dhunubi fil qulubi domin tasirin da aikata laifi yake a cikin zuciyar bawa ka ta'asirar amradi fil abdan kaman tasirin da jinya take yi ne a jiki ƙaramin rashin lafiya zai sanya maka ka rika jin dan dizziness ko ciwon kai ka rika ji da ba kuzari amma baka fasa aikin da kake ba amma idan jinyar ta yi tsanani fa sai ta dan kwafar da mutum komai ma ba zai iya ba to kamar haka ita ma zuciyar take idan har ya zama to rashin lafiya kaɗan ne to za a dinga yin su kunnan doki ana aikata abin da addini ya ce kuma ana aikata laifin amma idan jinyar ta yi yawa laifukan su ne suke yawaita sun fi ƙarfin zuciyar zuciyar jinyar ta yi yawa to sai ya zamanto ayyukan addini ma ba a sha'awarsu ba kuma karanta su aka yi amma ba a sha'awa a yi kwata-kwata to rashin lafiyar jinyan ya yi yawa tasirin jinyar ya yi yawa a cikin zuciya mala ya ce bal kai bari ma azunubu amradul qulubi wa da'uha ai shi zunubi shine ma jinyar zuciyar shine rashin lafiyarta adda'u ai shine jinya rashin lafiya amrad jam'i na abin nan almarad rashin lafiya duk abu ɗaya ne to yana nuna cewa aikata laifi shine ma asalin rashin lafiya wala dawa alaha in ku har aikata laifi shine rashin lafiyar zuciya to ba magani ga wannan rashin lafiya illa tarkuha sai dai a daina laifin in an daina laifin shikenan an san magani insha Allah zuciya sai ta dawo ta zama mai tsafta ta dawo lafiyayya ta dawo dukkan abin da jinya take sabbaba wa dan adam a zuciyarsa da jikinsa by extension ga aƙidarsa da mu'amalarsa da Ubangiji sai zama to yanzu ya waraka daga dukkan wannan matsalar insha Allah mala yace wa kad ajma as-sa'iruna ila Allah wadanda suke gudana kullun suna tafiya ne suna son zuwa zuwa ga ubangijin su sun yi ijma'i malamai kenan ar-rabbaniyun sun yi ijma'i annal quluba la tu'ta munaha hatta tasila ila maulaha zuciya ba ta samun ni'imtuwa ta san walwala ta samu jin daɗi ta samu kwanciyar hankali hatta ta sila ila maulaha har sai ta sadu da ubangijinta zuciyar da ta sadu da ubangijin in take cikin nishaɗi da walwala da jin daɗi ai Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub to ya za a sadu da ubangijin yace wala tasilu ila maulaha zuciya kuma ba za ta samu saduwa zuwa ga Ubangijin to ballantana hatta ta samu ni'ima cikakka hatta ta kuna sahihatan salima sai ta zamanto lafiyayya kubutacciya daga abin da zai aibata ta wala takunu sahihatan salima kuma ba za ta samu ba za ta zamanto ta kasance lafiyayya kubutacciyan nan ba hatta yanqaliba dawa'uha har sai wato da'uha hatta yanqaliba da'uha sai jinyiyyuka da suke cikin zuciya sun juya sun canja fayasiru nafsu dawa'iha jinyar ta zamanto ita ce asalin maganin jinyar jinyar sai ta zamanto ita ce maganin kanta mun gane to ya za a yi jinya ta zama maganin kanta shi ne ce wala ya sai hulaha zalik hakan ba zai samu gare ta ba illa bi mukhalafati hawaha sai zuciya ta saba ma abin da take sha'awa kullun laifi zuciya ce take sha'awarsa ta ingiza mutum yayi mutum zai san cewa Allah ya ce kada a aikata kaza laifi ne kuma zuciya ta yarda da abin da Allah ya ce to amma mutum ya yadda da abin da Allah ya ce amma zuciyarsa za ta dinga ingiza shi zuwa ga abin ta dinga ingiza shi zuwa ga abin sai ya sha'awar abin saboda zuciya ta yi sha'awa sai kuma ya aikata kuma yana sanin cewa Allah baya so kuma yana sanin cewa wannan din laifi ne kuma yana sanin za a iya samun horo ma a wajen Allah ta'ala in har ba a tuba ba amma zuciyar za ta gamsar da shi akan yayi to kaga sai rai kenan kaga jinyar kenan kenan yanzu mala yana nuna mana a hankali san rai mutum ya bi sha'awar zuciyarsa shine asalin abin da ke sabbaba zuciya ta zamanto marar lafiya rashin lafiyar nata kuma yana sabbabo wato yake sabbaba zuciya ta aikata zunubi zunubi kuma shine abin da yake sabbaba zuciya ta zamanto marar lafiya rashin lafiyar nan nata kuma shi yake sabbaba ta ta zamanto tana nesanta daga ubangijinta ba ta sha'awar abin da Ubangijinta ya tallata, rashin sha'awar abin da Ubangijinta ya tallata kuma shi ne ke sanya wata zamanto ba ta cikin nishaɗi, kullum a dunguzumma take, kullum a cikin tashin hankali take, kullum a cikin damuwa take, ba ta samun walwala. To kaga kenan a hankali a hankali sai ke nuna mana can ɗin maganin. Idan ana so a kubuta daga wannan tashin hankalin zuciya, to sai an yi maganin jinyar da yake damunta. ya za a yi maganin jinyar da yake damunta komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya za a samu komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a daina zunubi ya aikata abin da Allah yake so ya za a samu kuma a daina zunubi lokacin da aka saba wa zuciya ga abin da ta sha'awa shine shine root a saba mata abin da ta sha'awa shine malam yace wala yasihu laha zalika illa bi mukhalafati hawaha hakan ba zai inganta gare ta ba sai ta saba wa abin da take sha'awa fa hawaha maraduha domin abin da zuciya take sha'awa shine asalin jinyar tata wa shifa'uha mukhalafatuhu warakatta kuma zuciya ran ya saba wa zuciyar fa in istahkama al marad in ku har yayi sake jinyar zuciyarsa ta kyautata ta samu wajen zama qatala to za ta iya kashe shi au kada ko kuma za ta kusa ta kashe shi ai kada an takatula me ake nufi kashewa sai zuciya ta zamanto me alqalbul alqalbul mayyit wacce ce qalbul mayyit na'am wacce ce ta kamar tawa kenan wanda yake kafir wato yana nuna mana ashe bin san zuciya bin son zuciya yakan iya kai mutum ma har ya zamanto ya bar addini ta gama mutuwa Allah ka tsare wa kama anna man naha nafsahu anil hawa kanatil jannatu ma'awahu yace kaman yadda yake cewa duk wanda ya hana zuciyarsa abin da take sha'awa kanatil jannatu ma'awahu to aljanna ita ce makomarsa haka Allah ya ce ko ina Allah ya faɗi haka fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa duk wanda ya ji tsoron tsayuwar da zai yi a gaban Allah wa nahan nafsa anil hawa ya hana ransa abin da take sha'awa sha'awan rai suna da yawa sha'awa suna nan ash-shahawat ai mun yi bayani akan matsalar da take samun zuciya har ce biyu ne akwai ash-shahawat akwai ash-shubuhat kowannen su mai halakarwa ce amma wace tafi tsanani a cikin guda biyu na'am wasu sun ce shahawa da wasu sun ce shubuhat wacce ce tafi tsanani shahawat ba shahawat ce tafi tsanani ba shubuhat su suka fi tsanani ai shahawat karama ne zaka iya overcoming dinta domin ita ash-shahawat shine abubuwan da mutum yake zuciya take sha'awar ta aikata sau da yawa abinda zuciya take sha'awa ta aikata tana sanin da cewa laifi ne haka ne mutum zai je ya zina saboda tsananin sha'awar da yake da ita ya zina amma ya san zinan laifi ne mutum zai sata ya san satan laifi ne mutum zai ha'inci ya san ha'incin ko cin amana ko cin dukiyar marayu duk waɗannan ya san laifi ne amma zuciya za ta iya fosin ɗinsa ya yi ya bi ta wannan ɗin ma yana halakar da mutum ya sa shi shiga wuta kamar yadda ayat da muka karanta ta ishara to amma shahawat shi ai shubuhat shi wanda ake ganin sa mai kima a cikin jama'a mutumin kirci watakila yana ana ma ce masa malami zai iya aikatawa shubuhat shubuha wani abu ne wanda za a masa kanikanci sai zama saboda rashin karancin fahimta ko karancin ilimi sai a iya ganin sa kaman addini ne yanzu misali kaman maulidi da ake yi kage yana cikin shubuha ba yadda za ka yi ka gamsar da wani akan cin maulidi ba shi da kyau domin kai yana ga cewa addini ne murna ake yi na haihuwar fiyayyen halitta wataƙila har za a jawo masa wasu nassosi ba a muhallinsu yadda magabata suka fassara ba a yi twistin ma'anar don a yi justifying wannan a nuna masa shi sai ya gamsu to kaga duk wanda ya gamsu da abin da yake shubuha yana ga cewa addini yake yi shi saka ba zai bar shi ba ba a barin shubuha sai wanda Allah ta'ala ya kubutar to ya fi halakarwa domin ya fi hatsari don ana ganin cewa ana yin sa ne ma don kusaci ga Allah wanda yake daina aikin da zai kusaci zai kusata zuwa ga Allah zai daina sai dai in Allah ya sa yayi rabo an fahimtar da shi ya samu kyakkyawar fahimta to shi saka ita shubuhat tafi tsanani duk yanzu karkace karkacen da ake a ce yan tatsi ne a ce qur'aniyun a ce yan boko haram akwai waɗanda suke a cikin su gani suke jihadi suke yi saboda shubuha karancin ilimi sai aka gaya musu akan haka sai suka dauke kage sai zama ta shubuha to shubuha ta fi tsanani dan rabuwa da ita yana da wahala amma shahawat wanda yake dama ya san cewa baya maso a gani kuma idan har an turke shi ya riga ya san laifi aikata to shi mai sauki ne a bambarar da shi daga nan dan dama ya gamsu akan laifi to amma dukkan su masu halakarwa ne nan ma yana magana akan shahawat ne domin ana magana akan zunubi ne shine asalin maganar ko wanda ya rubuta masa wasikar yake neman ansa har ya rubuta masa wannan littafin malai ce wa kama anna man naha nafsahu anil hawa kanat aljannatu ma'awahu kaman yadda duk wanda ya hana kansa ya hana zuciyarsa abin da take sha'awa ya bi abin da Allah yake so kanat aljannatu ma'awahu to aljanna ita ce makomarsa kadhalika yakunu qalbuhu fi hadhihi ad-dar fi jannatin ajila to haka nan a wannan gidan ma duniya kenan zuciyarsa za ta kasance a cikin aljanna al'ajila wace ce ajila aljannar duniya aljannar duniya duk wanda ya hana zuciyarsa abin da take so ya bi abin da Allah yake so man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa kenan ai wattaba ma amara Allah wa rasuluhu shine kenan ko ya bi abin da Allah ya umarni da manzansa to Allah ya ce aljanna ita ce makomarsa ba sai aljannar kiyama kawai ba tun anan duniya ba shine ibn qayyim yake so ya nuna zai zan kasance a cikin aljannar duniya zai zan a cikin aljannar duniya wanda yake bin Allah ko ba shi da komai ko da kullum fama yake wajen cefa ne yana shan wahala ga jinya ta same shi ga rashin walwala ga takaicin gidan haya lamarin gidan haya wallahi idan mutum yana bin Allah Allah zai sa masa wata irin dumanina a zuciyarsa yanda wani wanda yake cikin walwalar duniya a idanu bai samu kuma kwanciyar hankalin da wannan ɗin yake da shi ba tunda Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub to kage mutum ya fada cikin aljannar duniya kenan shine yace kazalika yakunu qalbuhu fi hadhihi ad-dar fi jannatin ajila to kaman yadda aka masa alƙawarai na aljannar lahira to haka nan a nan duniya ma zuciyarsa za ta zamanto a cikin aljanna irin ta duniya la yushbihu na'imu ahliha na'iman albatta irin aljannar da ni'imar da masu ita suke ciki bai taba kama da wata ni'ima ba sam ko da ana ga walwala irin ta duniya babu kwanciyar hankali da nutsuwa da gamsuwa da irin wancan ɗin yake da ita Allah ne yake sanya nutsuwa a zuciya mala yace bal tafawutu alladhi bayna an-ni'mayn ko na'imayn eh bal tafawutu alladhi bayna an-ni'mayn kal tafawuti alladhi bayna ni'imid dunya wal akhirah fifiko da ke tsakanin ni'imar da mai bin Allah yake ciki da ni'imar da wanda yake saba ma Allah yake ciki ni'imar zuciya ake nufi to bambancin su kamar ni'imar duniya da ni'imar lahira ne bambancin kwatancin zai zama ɗaya bai zama ɗaya ba bai zama ɗaya ba وهذا أما ونن بياني أمر ونع الأمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا باب وندا زي قسكت ونن بياني sai wanda zuciyarsa ta ɗanɗani wannan da wancan ma'ana zuciyarsa ta ɗanɗani bin Allah ya samu nutsuwa da bin Allah kuma Allah ya sanya masa nutsuwar da yake da ita duk da irin abin da wasu a waje suke ga yana fama da shi amma Allah ya sanya masa wata ɗumanina da gamsuwa da Ubangijinsa da zuciyarsa yadda ta samu kwanciyar hankali da bin Allah, to sai wanda ya ɗanɗana wannan ne zai fahimci asalin yaya zaƙin abin yake, ka san wanda baya cikin hau bai san ɗanɗanansa ba, haka abin yake, haka abin yake. Yanzu tashin hankalin da yake cikin shugabanci wanda ake gani a sama, ko tashin hankalin da yake cikin kuɗi ya maka yawa, kana da dukiya, billahi lazi wani inda za a san yadda zuciyarsu take babu kwanciyar hankali babu hutu kai da kake talaka kake bin Allah sai ka gara ma karka shiga wancan ajin Allah da gaske Allah da gaske ka kwanta kai bacci ka shiga jeji yadda ka ga dama ka da fito mashin ɗin kai ɓaci akan hanya jeji kai ta turawa hankalinka a kwance ana barka da yawa barka da ka haɗa zufa ka zo ka sami inda za ka zo ka a gyara maka ko a maka faci kana tsammani wanda suke cikin wannan ajin za su iya haka wallahi tallahi ba za su iya ba ko da ba wanda ya musu wani abu suna cikin fargaba mutum yana cikin gidansa ma tsorace yake a gidansa yana cikin gidansa amma yana cikin fargaba bai samu kwanciyar hankalin da shi na kasan yake da ita ba wanda ya samu bin Allah to ko da wanda yake saman ne in ya samu nutsuwa ya samu bin Allah sai kaga Allah subhanahu wataala ya bashi dumanina kamar irin sa Harun Rashid khalifa harun rashid to shi yasa mala yace wa hadha amru la yusaddiqu bihi illa man bashara qalbu hadha wa hadha sai yace wala tahsibu anna qawluhu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim maqsurun ala na'imil akhirati wa jahimiha faqat kage da ake fada da fahimta ko yace kada kai zaton fadin Allah madaukaki a cikin suratul infitar aya ta goma sha uku da ta sha hudu da ya ce innal abarara lafi na'im lalle masu da'a ga Allah suna cikin ni'ima suna cikin wata ni'ima ya ce wata ni'ima inda ya kawo shi da mu'arufa sai a ce aljanna kawai yake nufi amma cewa ce suna cikin wata ni'ima wanda wannan nakira ne ya game dukkan kowace irin ni'ima wa innal fujjara lafi jahim kuma waɗanda suke masu laifi suke kimbin Allah lafi jahim suna cikin jahima nan ma sai a kawo shi na kira wata wata wata wata jahima to ibnu qayyim ce karkai zaton wannan aya maqsurun wai ta takaita ne kawai ala na'imil akhirati a ni'imar lahira ita ce aljanna wa jahimiha da kuma jahima ta lahira ita ce wuta faqat a'a bai takaita kawai akai ba yace bal fi durihimus salasa hum kazalik mai bin Allah da wanda yake kin bin Allah da Allah ya ce wannan yana cikin wata ni'ima wannan kuma yana cikin wata jahima to suna cikin ni'iman ne suna cikin jahiman ne fi durihimus salasa a gidajensu guda ukun nan gidajensu uku ce a'a ne yana nufin darar duniya gidan duniya wa darul barzakhi da gidan barzahu wa darul qarar da gidan tabbata shine kiyama wanda ya bi Allah ayat tana nuna a nan duniya ma yana cikin ni'ima a barzahu yana cikin ni'ima a lahira ma yana cikin ni'ima insha Allah Allah ka samu a cikin su fa haula'i fi na'im masu bin Allah suna cikin wata ni'ima wa ha'ula fi jahim waɗancan masu saɓawa Allah kuma suna cikin jahima a nan duniya akwai irin nau'in jahimar da Allah zai samu su idan suna tsananin bin Allah sai Allah ya azabtar da su ana ga cewa komai na duniya suna da shi dukiya mulki wala wane ne ƴaƴa to sai Allah ya sanya ƴaƴansu ne azabar su kuma ko kuma Allah ya sanya musu wani irin tsoro a zuciyarsu suna da tsananin tsoro ba sa yadda da komai kullum a cikin fargaba suke suna shiga bokaye ba su da kwanciyar hankali kaga su suna cikin wata jahima ga ni'imar amma an kasa zaunawa a ci lafiya kullum a cikin fargaba ake nau'o'in azaba suna da yawa nau'o'in ni'imar kuma suna da yawa mala yace wahalin na'imu illa na'imul qalb shin akwai asalin ni'ima ne ma face ni'imar zuciya don Allah yanzu idan mutum yana zaune a cikin air conditioner amma zuciyarsa a tashin hankali a cikin tsananin fargaba zaka ga yana zufa kuma zuciyar tana bugawa kuma ga katon shimfiɗi amma ba zai iya bacci ba saboda zuciyarsa akwai wani abu da yake damanta wanda ya ɗaga mata hankali amma sai ka ga mutum cikinsa yana ƙugi ya shimfiɗa taburma karaune a gidan bukka amma in zuciyarsa tana cikin nutsuwa sai ya kwanta din ya bacci kuma cikinsa na kogin kuma a cikin a cikin bukka kuma babu ma abin nan kofa da za a rufe bai ci ba bai sha ba kuma ga wahala ta bayyane amma da yake zuciyarsa tana cikin wata irin ni'ima sai ya samu damar da zai bacci wani akan kasa ma ya ta sharbar bacci to don haka shine malai yake tambaya ce wahalin na'imu illa ni'imul qalb shin akwai ni'ima ne kam sama da ni'imar zuciya wallahi duk wata ni'ima tana bin bayan ni'imar zuciya ne dan in zuciya ba ta samu kwanciyar hankali da nutsuwa da gamsuwa da abin da take da shi ba to kwata kwata duk abin da yake tattare da ita na'im ni'imar zahiri da ake gani ba za ta fa'idanta da shi ba ba za ta more shi ba yace wahalal azabu illa azabul qalb shin akwai azaba ne in banda azabar zuciya yanzu mutumin da kullum ake razana shi ana cewa za a masa kaza yana cikin fargaba a cikin tashin hankali yake an kama shi an ɗaure shi ana cewa za a azabtar da shi kullum abinci ma an kawo ba zai iya ci ba saboda me ba duka ba zagi ba wani ba amma yanzu a cikin azaba yake saboda zuciyarsa bata samu kwanciyar hankali ba yace wa ayyu azabin ashaddu min al-khawfi wace azaba ce tafi tsanani a sama mutum tsananin tsoro wal hammi a sa masa damuwa wal huzuni a sa masa bakin ciki wa biqi sadar a sa masa kuncin zuciya wa iradihi anillahi gashi kuma yana bijire mu Allah wa darul akhirah baya yin abin da zai samu lahira wa ta'alluqihi bi ghairillahi zuciyarsa ta dan ga wannan Allah yana na gabo kaye masu duba da waye su za su iya bashi kariya wan qita'ihi anillahi ya katse daga Allah kwata kwata bi kulli wadin minhu shu'ba kowane tafki na tashin hankali lahu shu'ba yana da wani yanki da aka ɗebo masa duk wani ɓangaren ya tashin hankali yana da tsoro yana da damuwa yana da takaici yana da tashin hankali baya tare da Allah ya dan farar da maimakon an ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin shi ga waɗansu ya dogara yana ga su ne za su iya yi a dalilin mai dalilin kin bin Allah da yadda da dokarsa to kaga yanzu wannan yana cikin ukuba ta duniya ko baya ciki yana cikin ukuba ta duniya wa kullu shay'in ta'allaka bihi kuma ya ɗanfare daga dukkan abin da ya ta'allaka ga Allah wa ahabbahu min duni wa kullu shay'in ta'allaka bihi wa ahabbahu min dunillah kuma dukkan wani abu wanda ya ta'allaka da shi wa ahabbahu kuma duk abin da yake kauna min dunillahi matukar ba Allah bane fa innahu yasumuhu su'al azabi wannan abzum yana ɗanɗana masa mummunar azaba yana ɗanɗana masa mummunar azaba fa kullu man ahabba shay'an ghayra Allah don haka duk wanda ya kaunaci wani abu wanda ba Allah ba ba Allah yake so a ransa ba wannan Allah yake so ba dokar Allah yake so a ransa ba wata yake so ba ga Allah ne ya dogara ba ga wani ne muradinsa wani abu ne ba Allah ɗin ba to duk wanda ya ƙaunaci wani Allah uzziba bihi za a azabtar da shi da wannan abin falasa marwatin sau uku za a azabtar da shi da wannan abin falasa marwatin fi hadhihi dar za a azabtar da shi sau uku a wannan gidan wanda gida kenan gidan duniya duk wanda ya kaunaci wani abu baicin Allah a gurbin da ake so Allah za a sa gaba sai ya zamanto wannan abun yake so sama da dokar Allah ko yadda Allah ya ce a sarrafa ko ya so abin baicin Allah ya sanya shi gaba shine umdarsa shine manufarsa zalika mabalagahum min al-ilmi duk tunaninsu na tunani na ilimi su dai matukar su sayircin wannan point din to duk wanda ya sanya wani abu ya kaunace shi baicin Allah to za a azabtar da shi da wannan abun sau uku a nan duniya fa huwa yu'azzabu bihi qabla husulihi hatta yahsula za a azabtar da shi da abun kafin samuwar abun har lokacin da abun zai samu za a azabtar da shi da wannan abin da yake ƙauna sama da Allah ɗin, kafin samuwar abin har zuwa samuwarsa, a wannan zangon za a azabtar da shi da abin. Fa'iza hasala, idan abin kuma ya samu, uzziba bihi sai a sake azabtar da shi da abin hala husulihi a lokacin da abin ya samu, da mai za a tsoratar da shi, za a azabtar da shi bil khawfi za a tsoratar da shi wato za a azabtar da shi bil khawfi min salabihi wa fawatihi zai dinga tsoron abin zai kubce abin zai rabu da shi muna ganewa yanzu wannan nau'in azaba na nawa kenan abin ya samu ma to sai a tsoratar da shi kuma abin fa zai kubce abin fa zai kubce wannan kada ya ishe shi tsoro ya ishe shi tashin hankali والتنجيس والتنكيل alaihi duk a damfara yake da baya at-tangis shine a dinga tsoron abu zai kubce at-tankid ana ga cewa ba za a isa zuwa gare shi ba to sai a dinga tsoratar da shi bit-tangis wat-tankid alaihi akan wannan abu wa anwa'in min al-azabi fi hadhihi al-mu'aradat da ma wasu nau'o'in azaba a lokacin da waɗancan abubuwan suke bujirowa lokacin da yake tare da shi din fa'iza sulibahu lokacin da aka salube masa abin kuma wannan abin ya zan ya salube daga gare shi ishtar da alaihi azabuhu a lokacin sai azabar tafi tsanani a kansa fa hadhihi thalathatu anwa'in min al'azabi fi hadhihi ad-dar waɗannan nau'o'i ne guda uku da za a azabtar da shi duk wanda ya sanya wani abu sama da Allah yanzu karamin misali waɗansu suna neman matsayi da tsafi suna neman matsayi musamman kamar 'yan siyasa an fi nasabta masa tsafe-tsafe da bokaye don suna yawan shiga bokayen suna yin mu'amala da su to a lokacin da mutum ya ce da bokanci zai yi ƙoƙari ya samar makansa wani matsayi na siyasa ko ko menene to za ka ga kafin abin ya samu yana cikin tashin hankali wannan abin da aka ambata ana azabtar da shi ana kafin abin ya samu kullum cikin tashin hankali ke faɗi tashi faɗi tashi hankalinsa ya tashi ya zamanto hajaran majaran da'iman yake kuma idan abin ya samun kuma sai a sanya masa tsoron kubcewar abin tsoron kubcewar abin tsoron kubcewar tenuwa za ta ƙare za a zo second term tashin hankali ya sake samuwa tashin hankali ya sake samuwa za a san second term ne ko ba za a san second term ba hankalinsu duk ya tashi to balle kuma a ce a samu ma second term ɗin kuma sai second term ya ƙare dungurin kus to anan kuma sai ga hankalinsu kuma ya fi tashi sama ma da baya wai karamin misali ne 'yan siyasa su yi haƙuri misali ne kawai na bayar to ka duba a cikin yanayin rayuwa duka duk wanda ya ko mata ce mutum yake ƙaunarta sama da Allah ya so ka sa ana son mace saboda sama da Allah yi ta sanya mutum yayi abin da Allah baya so yanzu ya kaunace ta sama da Allah Allah ya ce kar ai kaza ita kuma ta ce ita kan sai an yi kaza kaza ki shikenan saboda yana so ya aure ta sai yayi abin da Allah baya so to yanzu ya nuna kaunar ta sama da Allah kar ku kai abin ne safa a everyday life kan faru duk lokacin da Allah ya gindaya dokarsa wani kuma sai ya gindaya daban aka ce Allah fa ya ce kaza shi kuma sai ya nuna kaza din yake so sai aka bi nasa to yanzu an fifita shi akan Allah to irin wannan abin da Ibn al-Qayyim ya faɗa zai iya samun mutum a nau'i guda uku nan kafin samuwar abin lokacin da abin ya samu da bayan samuwarsa Allah zai azabtar da shi ba wai a bayyana ba a zuci kaga ba komai ya jawo ba kin mai da al'amari zuwa ga Allah saba masa shi Allah kullun so yake abin shi kawai Allah ba mu ikon bin sa wa amma fil barzakhi kaji abun ashe bai kare anan ba amma in an je barzakhu kuma mun ce kabari kenan hayatul barzakhiyya ka san wani abun mamaki game da hayatul barzakhiyya wanda aka busa kaho suka mutu aka sa su a kabari ba wai sun yi ba wai wanda ya mutu habila da aka fara kashewa ba wai ya fi su yawan zama ne a kabar ba mun gane wanda dan da aka busa kaho a kansu ba duniya ta kare ba kenan ai yanzu da ma'ana su ma sun shiga rayuwar barzahu ne ko an busne su a kabari ko ba a busne su suna kabari to yanzu zaman da za su yi kafin a busa ƙaho a sake tashi ba wai zaman da suka yi ya gaza akan zaman da habila ya yi ba yanzu an gane waye habila ɗan annabi adamu shi aka fara kashewa ko shi ne wanda ya fara aka fara kashewa a cikin 'ya'yan adamu wanda ya fara ɗanɗanan mutuwa to don haka ba wai wanda ya daɗe misali yanzu a ce wanda ya aiki irin na fir'auna Allah ya tsare fir'auna ana azabtar da shi haka Allah ya faɗa ko annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya ko to wanda ya aiki irin na fir'auna a wannan zamanin yan tsakanin fir'auna da wannan zamanin akwai shekara kaman dubu hudu ko to zaman da ya yi a wancan lokacin zuwa yanzu karka tsammata cewa wanda ya aiki irin na fir'auna wai daɗewarsa da wahalar azabarsa wai ta, ta gaza ta fir'auna saboda zangon haka kuma daɗin ma ita hayatul barzakhiyya Allah ne ya tsara ta kuma ba wanda ya sanya ai take sai shi Allah din kuma rayuwa ce ta gaske yanzu kai ma idan kan kai bacci za ka yi mafarki da ka kaje wani waje wajen tsoro hankalinka a tashe ko kura ta biyo ka karasa yadda za ka yi saura ka ɗanta kama ka kada ka tsalle ka hau bishiya kana ta haki sai ka farka kuma watakila in ka farka sai ka ganka kana zaune ka tashi ka zauna zuciyarka tana ta bugawa kana haki kuma watakila kana zufa zuciyarka tana duk duk amma akan gadonka ba kake to me yasa hakan ta faru ran naka ne ya fita wani bangaren sa ne ya fita sai aka nuna masa wani abu mai kaman haka shi yasa rayi ba a san yaya yake ba yasalunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila to a rayuwar barzakhu kuma yace wa amma fil barzakh amma a rayuwar barzakhu fa azabun to akwai wata azaba kuma yuqarinuhu alamul firaqi wanda radadin da zai ji na rabuwa rabuwa da ya yi da abubuwan da da yake cikinsu ya rabu da rayuwarsa yana jin raɗaɗi na rabuwa da baya damar da yake da ita yanzu ya rabu da ita to wannan azabar za ta gwamayya da wannan allazi la yarju auduhu ko audahu wanda ba a fatan ta dawo ai ba second chance in an mutu to kaga a lokacin mala'iku idan suka zo za su tada mutum ya zauna bayan sun yi masa tambayoyin da suka yi mai ansawa ya ansa Allah ka samu ciki wanda ya gaza kuma Allah ya kaddara abin da ya kaddara a kansa to kuma za a turo masa ayyukansa mai kyau za a turo masa aikinsa ya ga mutum kyakkyawa yana kamshi kuma gashi an buɗe masa dama taga daga tagar aljanna ran nasa yana cikin nishaɗi gangan jikin ta rube amma ran nasa Allah ya adana shi inda ya adana a waje irin na kabari kuma ko ka to kai na kabarin nasa ba za ka gan shi ba amma Allah ya adana ko min imani da haka kuma Allah zai sa masa daɗin kuma za a kawo mutum kyakkyawa ya zo ya zana ce kai ko wane ne na ganka kamar mutumin da ya zo da albushir da mutumin kirki sai ce ne ana amaluka salih ne ayyukan aikinka ne mai kyau sai ya ɗebe masa kewa na kaɗaitaka to kaga shi wancan wanda ya ta sabon Allah aikinsa mummuna zai zo a mummunan sifa ga duka da mala'iku za su yi shi ma kuma yana dukansa kuma aka kawo shaja'un aqra wani maciji da zai dinga zuwa kaga yanzu an nuna masa cewa babu second chance ruwa ya kare wa dan kada to duk mutumin da ya ga dama ta same shi kuma damar ta wuce to zaka ga akwai takaici da cizon yatsa akai haka ne ko to yanzu babu takaici da cizon yatsa da ya fi da ya fi da ya fi azabtarwa ya fi damuwa kamar irin wanda za a samu a cikin kabar kamar wanda za a samu a cikin kabar to shine anan yace abarzahu fa azabun yuqarrinuhu alamul firaq alladhi la yarju la la yarju audahu azaba ce wanda radadin rabuwa da damar da ya samu wanda kuma ba a fatan za ta dawo yuqarrinuhu yake tare da wannan azabar wa alamu fawati ma fatahu minan na'imil azimi da kuma radadin da zai ji na damuwa akan fawatu ma fatahu kubcewar abin da ya kubce masa minan na'imil azim na babban ni'ima wacce ce babban ni'ima aljanna dan daga barzahu ake ganewa shika shigan shiga aljanna to zai ji radadi na kubcewar wannan damar bishtigalihi bi diddihi saboda shi yanzu ya shagaltu ne da wani abu maimakon abin da zai samar masa aljanna sai shagaltu da wani abu ba sallah ba kiyaye dokokin Allah babu kaza da kaza sai ayyukan asha sai wane sai waye wa alamul hijabi anillahi ga kuma radadi da zai sake ji an kange shi daga Allah ba zai ga Allah ba ai mutane kirki ne suke ganin Allah ranar alkiyama in an shiga aljanna ba wai an zo mawkifi ba in an zo mawkifi ma ba a ganin Allah amma ana magana da shi Allah zai magana da kowa amma ba za a gan shi ba amma lokacin da aka shiga aljanna bayan an daɗe ana nishaɗi Allah subhanahu wata'ala zai yaye hijabi mutane za su ga zatin Allah kuma mala'iku ma ba su taɓa ga Allah ba shi Allah saboda cikar mulkin sa ba wanda ya taba ganin sa subhanahu wata'ala la nabiyyun mursalun wala malakun mukarram ba wanda ya ga Allah saboda ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hijabuhun nur yace nurun anna arafu shamakin ubangiji ta'ala wani haske ne daga cikin wannan hasken ne ya fito ma annabi Musa alaihi salam da ya neme yace yana so ya ga Allah Allah ya ce sallan tarani Musa ba za ka iya gani na ba a wannan halittar taka istufur ajail ka san sai an canja mana halitta in za mu shiga aljanna Allah ka samu aljanna ya rabbal alamin to za ga Allah wallahi an aljanna mantawa suke da aljannar in sun ga Allah ni'imar ganin ubangiji sai ta mantar da su ni'imar da suke ciki ta aljanna wujuhun yawma idhin nadhira nadhira nabira da badun ila rabbiha nadiratun za su ga ubangiji to kaga shi wannan yana daga cikin wanda aka ce an rabbihim yawma idhin la mahjubun to radadin da zai ji cewa yanzu fa shi an katse masa chance din ganin Allah faufau wannan damuwar tana nan tare da shi a barzahu nau'in azaba ce kaga nau'o'in azaba ko na farko radadin da zai jinga ji na damuwa na chance ya wuce masa raɗaɗi na aljanna ta wuce masa raɗaɗi na cewa an sanya masa hijabi ba zai ga ubangiji ba wa alamul hasaratin lati taqata'ul akbar da kuma raɗaɗin da zai dinga ji na da na sani alhasara da na sanin da zai dinga allati taqata'ul akbar wanda za ta iya katsewa wato hantar mutum in anan duniya ne irin wannan damuwar ta samu sai ta katse masa hanta sai heart attack shine ma'ana taqta'ul atbat sai sa heart attack to za a sa masa irin wannan damuwar kuma yanzu babu mutuwa don haka ma yace fal ham wal gham wal hasrat wal huzn falhammu damuwa wal gammu takaici wal hasratu nadama wal huzunu bakin ciki ta'amalu fi nufusihim za su rika yin aiki a jikin jukkunansu a cikin barzakhun nadhira ma ta'alamu ma ta'amalu al hawamu wad didan fi abdanihim kwatankwacin irin yadda al hawam al hawam sune yan kananan halitta bera ne abinan tunku ne abinan gafiya ne wannan su ne hawamul ardi waddida ne da kuma tsutsotsi abinda waɗancan abubuwa hudu da aka faɗa duka a zuciya suke ko alhamwa ina yake damuwa a zuciya take alghammu fa takaici shi ma a zuciya yake ka san takaici ya wuce damuwa akwai alhuzunu ma sannan akwai albasu duk takaici ne nau'o'in takaici ne amma hawa hawa duk takaice damuwa ne alhammu wal gammu wal huzn wal bathu duk abin nan hawa hawa ne kaga algammu yafi alhammu alhuznu yafi algammu sannan kuma albathu shi kuma yafi alhuzn to ne yace falhammu wal gammu wal hasaratu damuwa wal huznu tsananin bakin ciki za su rika masa aiki a cikin zuciyarsa ma'ana suna tada masa hankali a cikin zuciyarsa kwatankwacin irin yadda ‘yan ƙananan bisashe na ƙasa waddidanu da kuma tsutsa sukan yi fi abdanihim a jikunan mutane idan sun mutu idan mutum ya mutu ai tsutsa tana barinsa tsutsa ba ta barinsa za ta fito a jikinsa kuma za ta cinye sauran jikin wataƙila gafiya in an batta ita ma ta shiga ta ci wataƙila wani tunkushi ma in ya zo tona an yi kusa-kusa kabarin zai shi shi yasa ake so a yi imaki a kabarin kaga mu har yanzu a kabarin kawai dan baya kaiwa tsayin gwiwa fa har yanzu mu dai mun yi wa'azin mun yi hudu ba ma a kai amma an kya daina har yanzu an kya gyara saboda ba mu da iko masarauta take da wannan iko inda za ta tara duk masu yin abin nan din a yi musu bayani a koyar da su a ce ga yadda ake so shikenan Allah ya datar da mu. To, kamar yadda waɗancan tsutsotsi suke yin cin kaca a jikin gawarsa, to haka nan kuma a ruhinsa za a sanya waɗancan abubuwa na takaicin su ma su dinga damunsa. Bal, amalu hafin nufusi da'imun mustamirun, ta yi, aikin ma da waɗancan suke a cikin ran mutum, dawwamamme ne kuma mai dogewa, baya karewa, ba na tsutsa ba in ta gama cinyawa ba shi kenan ba. Za ta yi wani aikin ne? In gawar ta ƙare? sai kashi kashin ma ya rududduge to me za a ci mako ne kiyamar ba ta tsaya ba kuma to amma ran yana da in har mutum bai bi Allah ba to waɗancan abubuwan da za a sanya a zuciyarsa a kwanciyarsa ta barzahu suna sanya masa takaici yadda ba zai ji daɗin kwanciya ba Allah ka tsare mu hatta ya rudda Allahu ila ajsadiha har sai lokacin da Allah ya maida ta zuwa ga jukkunanta ya maida ran zuwa ga jikin fahina idhin a wannan lokaci kuma yantaqilul azabu ila nau'in azaba sai ta ciru zuwa ga wani nau'i daban huwa adaha wanda yafi tsananin bala'i wa amaru yafi tsananin daci ita ce azabar ne azabar wuta da Allah ta'ala ce ya adaha wa amar fa aina hadha ina zaka kwatanta wannan wannan irin nau'in wahala ba komai jawo ta ba kuma sai az-zunubu wal ma'asi aikata laifi da sabon Allah da kin bin tafarkin Allah ta jawo mutum irin wannan tashin hankali a duniya ba walwala ba kwanciyar hankali ta jawo mutum kuma tashin hankali a barzahu kuma ta ingiza mutum nau'i na uku tashin hankali da zai fuskance shi a ranar alkiyama ina za ka haɗa wannan min na'imin akan ni'ima kuma min na'imi man yarqusu qalbuhu wanda zuciyarsa take rausayawa arwaqasu shine rawa zuciyarsa tana rausayawa sai an ji nishadi yake rausayawa take rausayawa daraban tana mai karsashi annashuwa kenan karsashi wa farahan tana mai farin ciki wa unusan tana mai nishadi bi rabbihi saboda ta yadda da ubangijinta a duniya kuma ubangijinta ya maraba da ita a barzahu a kiyama kuma za a ce يا أيتها النفس المطمئنة irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati ina wancan ran zai daidaita da wannan babu daya washtiyaqan ilaihi idan da kuma kullun cikin shauki yake ga ubangijinsa yana sha'awar yin abin da Allah yake so yana ta fatan sakamakon da zai samu a wajen Allah yana ta kokarin yin aiki yana danna zuciyarsa yayi abin da Allah din yake so ina za a hada shi da wancan wartiyahan bi hubbihi kuma yana cikin gamsuwa irtiya ya samu gamsuwa bi hubbihi da kaunar da yake ma Allah ka san shi Allah ana son sa sama da komai sama da kowa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai halatta ka so shi kamar yadda kake son Allah ba son kowa yana bibiyan san Allah ne bayan san Allah san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine biye dan baka san Allah ba sai ta wajen annabi kuma shine wakili wanda Allah ya aiko dan sako manzo da zai nuna maka Allah din da hanyar Allah da ma yaya san Allah din yake to don haka san Allah shine sama wanda ya so Allah kuma har Allah yake yana son sa ai shi kan ta rufa wa tumaninatan bi dhikrihi kuma ya samu nutsuwa da ambaton Allah in an ambaci Allah yana samun kwanciyar hankali shi ma in ya ambaci Allah yana ƙara masa kwanciyar hankali idan ya tuna Allah yana ƙara samun nutsuwa kaga wannan duk ya fada cikin zikrullah a faɗi Allah abin da ya ce na doka a faɗa Allah wajen yabonsa da baki, sannan a tuna Allah a cikin zuciya, wannan duka sun faɗa cikin azzikir, zikirin Allah yake. To, kaga rayuwar wannan ba za ta zama ɗaya da ta wancan ba. Hatta ya kula ba abubuwan fi hali na za'ihe Ibn Qayyim Jauzi ya ce har aka samu wani daga cikin magabata malamai a yayin da aka zo za a fusge masa ransa lokacin da ya zo mutuwa sai aka ji ya ce wa taraba ma'ana kamar ya ce wannan daɗi a tarbu karsashi wato yana jin wani irin annashuwa da nishaɗi ai annabi ya ce bayan Allah idan an zo za a karɓi rayinsa ai ƙarshen lokacin da ransa zai fita wato ka san matakai matakai ne idan aka zo ana ƙoƙarin cirewa rai akwai zafi ko mumini ne zai ji zafi ala inna lil mawt la sakra to idan an ce har annabi ya faɗi haka ai kowa zai ji to amma lokacin da mutum ya ji wannan zafin farkon kuma mala'iku za su masa rarashi rarashin nan da suke masa suna masa albishir ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta khafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfus wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون to kaga irin wannan albushirin da ake a nan kuma sai su samu kwanciyar hankali to shine a ƙarshe lokacin da aka zo fitar da ran sai su ji ana fitarwa cikin sauki albushir din da aka yi sai sanya musu murmushi shi saka wanda suka kai gaya sai ga sun mutu da murmushi a fuskar su Allah ka sauƙaƙa mana tafiya wa yaqulu al-akhir wani malamin kuma yace in kana ahlul jannati fi mithli hadha al-hal in har ya lokacin da ransa zai fita ne ba sai yace nishadin da yake ji na haduwa da ubangijinsa yace idan a ce yan aljanna a irin wannan yanayin ma kawai suke innahum lafi aishin tayyibun lalle da suna cikin rayuwa mai daɗi bai faje aljanna ba amma nishadin da ya ji a zuciyarsa a lokacin da ya zo mutuwa ransa zai fita sai ce in ku har ‘yan aljanna a irin wannan nishaɗi suke to ku ashe suna cikin rayuwa mai daɗi to ina kuma aka shiga aljanna to kaga ashe bayan Allah lokacin da suka zo mutuwa cikin kunciyar hankali da nishaɗi sai rayu zuciyarsu da nishaɗi sun mutu zuciyarsu da nishaɗi wa yaqulu al-akhar wani yana cewa masakinu ahli dunya waɗanda ake ganin su miskinai a cikin mutanen duniya kharaju minha gashi sun fita daga cikinta wa ma zaqu ladhizal aishi fiha basu dandani dadin rayuwa irin na duniya ba wa ma zaqu atyaba ma fiha amma tukunna basu dandani abin da yake mafi dadi sama da na aljanna ba yana nufin lahira wa yaqulu al-akhar wani kuma yana cewa an nasabta wannan magana zuwa ga Ibrahim ibn Adham wasu kuma suna nasabta ta zuwa ga wato a shekul islam ibn taimiyya yake cewa kagan shekul islam ya rayu shi har ya rasu bai yi aure ba saboda tsabagen tashin hankali kuma cikin kurkuku ma ya mutu a kurkukun ma an tona rami an sa shi wai kar ya rubutu kar mutane su ji maganarsa ya yi hijira ya gudu ya bar garinsu ƙasar su can siriya saboda azabtarwar da shugabanni suke cikin dai wahala ga rashi wani lokaci a rasa ɗan abin da zai samu ya tattara ya tattara iya abin da yake shi ya sa a sayo masa takardu saboda kullum shi cikin rubutu yake da karantarwa da'ima abin da ya hana shi aure kenan kullum a shagalce yake ko kuma wahala da ake sa shi a cikinta na kurkuku aka ƙarshe ya tafi masar aka kama shi aka ɗaure shi nan ma to amma duk da irin wannan wahala da yake cike ta bayyane an ce shi ya faɗi wannan magana wasu kuma sun ce ibrahim ibn adham ne ya faɗa gabaninsa ya ce lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisuyufi yace inda sarakuna da ƴaƴan sarakuna sun san ma na hanufihi abinda muke cikinsa na kwanciyar hankali a zukatanmu ce lajaladuna alaihi bisufi ya ce wallahi da sun yi fada da mu da ta kufa don su kwace mana wannan kwanciyar hankali to Allah yake sata kuma nan ne muhallinta ba wanda ya mallake ta sai Allah to shi wanda yake bin Allah ya gamsu da ubangiji Allah yakan sanya masa nishadi a rayuwarsa shi saka annabi ya ce ajaban li amrul mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair amma sai ce walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min akwai abin sha'awa ga al'amarin mu'mini shi al'amarinsa ko ina ya faɗi karago ne gaba ne duk al'amarinsa ta ko ina alheri in asabatu sarwa'u shakara in abin daɗi ne ya same shi ƙara bin Allah yake shine shukura da ba kawai ce alhamdulillah ba idan Allah ya masa wata ni'ima ta duniya to sai kuma ya ƙara bin Allah ya ta bin Allah ya ta bin Allah ya san ni'imar daga Allah take ba dabararsa ce ko wayansa ba to ba kana khairan lahu annabi ce sai ta ƙara zama alheri saboda ƙara bin Allah da yake a dalilin ni'ima yanzu Allah zai ƙara bashi lada kuma zai sake bashi nutsuwa a zuciyarsa wa in asabathu barwa'u in abu kuma mara daji ya same shi sabara sai ya hakuri ya san jarraba ce daga Allah hadha ma qadallahu wa ma sha'a fa'ala haka annabi ya koya mana mu faɗa in kaddara mara daɗi ta samu ce haka Allah ya hukunta abin da ya ga dama kuma yake sai mu ce istirja'i sannan ce Allahumma ajirni fi musibati hadha wa khuluf li khairan minha to a wajen mumini fa an wuce layin a iya tunowa abin to amma kuma ba za a ji cewa wai wani ne yayi ko wani kaza ne ko gazawa ta ne ko a'a ya san Allah ne hukunta hakan ya same shi to kaga annabi ya ce fa kana khairan lahu sai zaman to musu alheri ba daga hankali ya samu nutsuwa ya san tumanina to shi ne ibnu qayyim abinan ibn taymiya ko kuma ibrahim ibn adam yake faɗan wannan magana ibrahim ibn adam law alima al-muluk wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna alayhi bis-suyuf wa yaqulu al-akhar wani malamin kuma yana cewa inna fid dunya jannatu inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah ku ji wata magana ta hikima yace ku sani a duniya akwai aljanna duk wanda bai shiga aljannar duniya ba to ba zai shiga ta lahira ba ne kuka fahimta man samu ɗan shaɗu amma mai kuka fahimta ciki na'am na'am wanda bai bi Allah a duniya ba ma'ana yana nuna cewa aljannar duniya a zuciya take nutsuwar da Allah yake sanya wa masu binsa waɗanda suka bi Allah kuma Allah yake sanya wa nan nutsuwar a zuciya don haka duk wanda bai sami irin wannan ba kenan bai bi Allah ba to kenan wanda bai bi Allah ba kuma in yaje kiyama zai shiga aljannar lahira shine ma'anar magana na san malamai suna da hikima wajen bayani mala yace fa ya man ba ahadhahu alghali bi abkhath thaman ya wanda ya saida rabonsa mai tsada hadhahu alghali rabon da yake da shi alghali mai tsada bi abkhasi saman da farashi mafi ƙasa eh bi samanin bakhsin ko da rahima ma'duda farashi wanda yake take away price yace ya ya danganta ta ajibi ne akwai abin mamaki fa ya ajaban akwai abin mamaki dangane da wanda zai sai da rabonsa kuma mai tsada precious abu da yake da shi amma kuma sai da shi da take away price farashi gara basa wa gubina kullul gobani fi hadal akadi kuma aka warbar da shi dukkan warbarwa a wannan cinikin da yayi wa huwa yara annahu qad gubina kuma gashi yana gani cewa fa an warbar da shi yana sane an warbar da shi dukan hancinsa aka yi kayansa mai tsada kuma aka daki hancinsa kuma yadda ya sayar akwai abin mamaki game da shi idza lam yakul laka khibratun bi qimati sil'a ibn al-qayyim yace idan har ya kasance bakka da khibra baka da fadaka bakka da wayewa bi qimati sil'a da qimar haja as-sil'a haja fasal muqawwimin to kaje ka tambayi waɗanda suke yin kima mana in kai baka san farashin kaya baka tambayi waɗanda suka san farashin kaya su maka falu mana in zaka sayar ai haka mai wayo zai ko to akwai abin mamaki game da wanda zai zo da kayansa mai daraja bai san farashi ba kuma don wauta ya kasa tambayan waɗanda za su ce farashin kaza kaza ne kuma ya je shi ya sayar kuma daga jin farashin ya san cewa an dake hancinsa dan an ce masa wannan abun fa mai tsada ne kuma ya san mai tsada ne amma kuma ka bugi hancinsa kuma ya yadda ya sallama kai akwai abin mamaki wautarsa ta kai matuka to yanzu zai fito mana da haja yace fa ya ajaban min bida'atin ma'ak akwai abin mamaki dangane da wata haja sil'a bida'a duk ma'anarsu da yana nufin haja abin sayarwa fa ya ajaban min bida'atin ma'ak akwai abin mamaki dangane da hajar da take tare da kai Allahu mushtariha daya da zai saye ta kuma shine Allah hajar nan Allah ne mai sayanta kawai shine zai saya kuma hajar gashi taka ce kuma Allah ne mai saya wa samanu hajannatul ma'awa farashinta kuma aljanna ce makoma aljannar makoma aljannar tattara ita ce farashin kuma Allah ya gaya maka wasafiru allazi jara ala yadayhi aqdu tabayu'i as-safir shine jakada jakadan kuma da zai yi kai kawo tsakaninka da ubangiji wanda ala yadayhi aqdu tabayu'i a hannunsa ne kulla wannan cinikin yake wa zama ko wa zamina samana alal mushtari kuma har yayi lamunin farashin ga wanda zai saya din to wanda yake shine safir din ba za a ce dillali ba sai aka ce safir jakada huwa rasul sallallahu alaihi wasallam kaga wani abu kai wace gata ce ta wuce wannan kai kake da haja kai mallakar Allah ne da abin da kai da kai da kai da abin da ka mallaka duka mallakar Allah ne to sai Allah ya ce ga abu a hannunka haja ce taka kuma sai Allah ta'ala sai ce maka shi zai saye ta kuma sai gaya maka farashin ya ce farashin nata aljanna ne kuma ba wani ne ya yi jakadancin kai kawo na isar maka da wannan saƙon a ƙulla wannan cinikin sai manzon Allah sallallahu alaihi wanda yake fiyayyen halitta as-sadiqul masduq kuma har ma ya maka lamuni cewa in ka yadda ka sayar to ku lokacin da ka je can wannan farashin tabbatacce ne na maka lamuni za a baka amma maimakon ka yadda da wannan ciniki wa qad bi'taha bi gayatil hawan sai gashi ka sayar da ita a walakance a wani daban wanda ba Allah ba don Allah an yi hankali anan wacce ce wannan bid'a din me hajar da take hannun naka bin Allah da manzansa ka sadaukar da ranka ka sadaukar da dukiyarka domin Allah inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya saya daga wajen mu'minai ya sai kansu su sadaukar da kansu sallah ce nayi akan lokaci kar ka aikata kaza ba zan yi ba cikin ka yana jin yunwa abincin nan na haramun ne kar ka ci ba zan ci ba bakka da koran yau aljihunka ga kuɗi bai halatta ka ɗauki kuɗin wani ba na haƙura kan naka sai ka sayar ma Allah Allah ne zai ce ma ga yadda zaka sarrafa shi ka yadda yadda kuma yace ka sarrafa din haka zaka yi mutum ne ya sayi gida a wajenka da ya sayi gida sai ya ce to ga yadda yake so a sarrafa gidan ai dole yadda mai kaya yake so haka zaka sarrafa ko to Allah ya saya kai din ya sayi kan naka sai ce to ga yadda nake so ka sarrafa jikinka da gabanka da zuciyarka kuma sai kai da ka sallama shine inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum to sai dan fara kuma yace wa amwalahum da dukiyarsu wanda shi ba kai bane kudi ne da ka samu sai Allah ya ce ga yadda yake so kai wani kai amfani da shi wani kai amfani da shi ga kaza da kaza da kaza da kaza wa ati dhal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubadhir tabdhira da makamantansu duka Allah ya ce in shekara ta zo ta kuma kana nisabi ka fitar da duka yadda sai Allah ya ce idan har ka yadda da wannan cinikin ka sallama ka kiyaye bi anna lahumul janna farashin shine aljanna wa ya isar maka da wannan saƙon sallallahu alaihi wa sallama to amma ko mutum sai ya yadda sai ya ki sai ya je sarrafa jikinsa ya bi zuciyarsa lalatacciya dan tsoka kaɗan tunani kawai sai yi shaidan ya masa wasu wasi sai ya sarrafa jikinsa ko ya sarrafa dukiyarsa ba ta hanyar da Allah yake so ba to ai yanzu ya warbar da cinikinsa ya warbar da cinikinsa sai ce kama qalal qa'il kaman yadda wani mai fadi yace a cikin wasu abiyat idza kana hadha fi'la 'abdan bi nafsihi faman zalahu min ba'di dhalika yukramu in har irin wannan wauta da hasara da warbarwa da bawa zai yi aikata makansa ma to fa man zalahu min ba'di zalika yukramu to wane ne kuma zai samu girmamawa a wajensa bayan haka in har mutum ya walakantar da kansa to ina kuma zai girmama wani mun gane yaqulu Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa cikin suratul hajji wa man yuhina Allah fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya walakantar da shi to ba shi da wanda zai girmama shi walakantuwa kuma gabawa tana samuwa ne a lokacin da yake bin Allah to sai zan ya walakanta gashi a idan mutane babba ne amma ba shi da kima cikin zuciyar mutane shi kuma wancan saboda ya bi Allah a idan mutane haka a social status ana ganin sa walakantacce ne amma kuma duk jama'a suna ganin sa da kima ana ganin sa da daraja saboda Allah ya sanya masa kabuli bainan nas to kaga wanda Allah ya walakantar da shi babu wanda zai girmama shi a ida gashi mutane tsoronsa ne suke shi yasa suke bashi girma amma ba wai a zuciya ne suke girmama shi ba suna gaban sa ma watakila suna ana haka da ana girmamawa a matsi ne masu suke a zuciyarta sai yana jiwa munafikin banza barawo wane ne wane ne azzalimi a zuciya suna zakin sa Allah kadai san me suke faɗa to kaga duk wanda ya walakanta a idan mutane ba shi da wanda zai girmama shi wanda dai ya zan kafiri ga iyakar ba walakantuwar da ta wuce ta kafirci Allah ce inna Allah ya fa'alu ma ya sha, Allah yana aikata abin da ya ga dama, muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu sabati, Allah ya tsarkake mana zukata daga ɓanmu, Allah ya shirar da mu abin da muka faɗa daidai, Allah ya tara mu alada ya ba mu ikon aiki da shi wanda kuma kai kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum.